أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المعذر والتاتي في بنظرة تاتي لنا بالزفر jiya alhamdulillahi mun ji ƙarshen ijazozi wanda shehu ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa nasa wanda ya samu daga mazaje su ma suka samu daga mazaje sassala har zuwa shehu tijjani abul abbas radiyallahu ta'ala anhu to kuma kasancewa su sahibul faidati da mai mukami ya faɗa ya samu daga shehu tijjani abul abbasi shehu tijjani ba ya sai rabuwa da shi allah ya kare ta a gare shi to da duk abin da ya faɗa da kuma ya gaya mana a sassadarsa ta tayyaha abdullahi bin alhaji abdullahi bin alhaji ya yi masa izini ya shiryar da halitta kalifan allah ne yana da izini daga allah yana daga izini da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma kuma abdullahi bin tayyahi ya yi mai izini ya shirya to haka duk sufaye haka suka gada ana ce musu rijalu silsila mazajen sarsala sufaye ba haka suke zuba karabuti a banza ba duk wanda ya ga dama ya abin da yake so ko ya yi abubuwan da yake so sirrinsu da gaba daya cikin izini ne duk gaba da an sha faɗa allah ya ce da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wada'iyan ilallahi bi iznihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kira ne zuwa ga Allah da izinin Allah da haka kiran annabi Muhammad ya albarka ya wanzu har tashin kiyama da duk abin da yake cikin alheri saboda me saboda izinin nan shekara goma ko kace shekara ishirin da uku duk wannan alherin annabi Muhammad ya kafa shi amma ji irin kiran shugaba annabi Nuhu alaihi salatu wasalam to haka duk tsufaye komansu akwai wanda ko bacci zai sai da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko me zai ko ya daga cikin sai da Ali al-Harazi ya kai wannan ko aure zai ko aure da ya a Tunis sai da Ali al-Harazimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai izini farka shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu sai labari ya zo cewa sai da alil harazimi ya yi aure kuma sun san ga yadda yake aka yi ta munna rannan sai labari ya zo ai sai da alil harazimi ya saki wannan mata wani daga cikin yan uwa sai abin ya ma zafi ya man nauyi yaya annabi ya ma izini ka aure ta kuma a ce ya ya sake ta ya zo ya zauna yana ta wannan tafakkurin shehu tijani na zaune radiyallahu anhu sai shehu tijani ya zo daidai kunan su ya ce ba ta sallah a cikin zuciyarsa yake tunani ya annabi ya ma izini ka ya aure irin wannan amma kuma ka ce ka saki mata irin wannan sai shehu tijani abu labasu kawai ya zo kamar shiga sai ya zo daidai kunan su ya ce ba ta sallah ne to sannan sai ya gane abu to haka suke sai ya ji muhammad damrawi rafiyallah tazi shehunmu muhammad damrawi tazi ba abin da yake sai da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya gaya masa kai duk wannan ganin na fada kake da wannan abin albarka Ahmad Tijani kake gani duk gaba da to shi yasa kan mutum ko dan ya samu kashafi yana ganin annabi sallallahu yayi girman kai ya san albarka waliyin da yake hannunsa shi ya samu Shehu Ibrahim ya ce fa wasul habibillahi yulfa bi wasliya saduwa da annabi ana samu ne haduwa ta daddani to shi kenan sai ka ga sirri yana tafiya mana albarka shehu radiyallahu anhu to shi yasa to ko me duk ba wa su manya sai kaga ijazar su sai kaga abu yanzu idan ka duba fayil din Senegal dukkanin su shehu Abdullahi su shehu Tijjani su duk sai kaga sassala su da izinin su daga shehu duk gabaki daya ko wani gari za su je sai shehu ya yi musu izini sai ya faɗi ga su nan za su zo kuma shi ya musu izini su zo ba a kawai sakaka suke tayi su fita ba da abu ya amfani to su ma ko wani ne zai je wani garin sai sun mai izini da takardar su sai a da wayan mu da komai duk bako in ya zo zawiya sai an karanta izinin sa na halarci an karanta zuwan shehu Hassan din na karshe sai da aka karanta izinin sa shehu Abdullahi ne ya yi wasiƙa gashi zai zo to yanzu ne duk wayannan suka ja baya da har ke ganin duk abubuwa sun hargitse kowa ya taso ya zo ya yi abin da ya ga dama ya faɗa abin da ya ga da tun ma ana zuwa dan Allah a yi ma- a haɗa kan yan uwa kaza kaza har ya zama ma dai gashi nan duk gabaki daya to haka to haka in ka duba fayil din mutaniyawan duk gabaki daya kowanne sai ka ga izininsa cikin komai ko cikin zuwa ko eh, zuwan shehu alhaji far- na farko sai daga iz- ga wasiƙarsa da aiken zuwa sarkin kano abdullahi zuwa shauran yan uwa da komai ga ijazarsa haka ko ko suwa komai to dan a yi dan kai ka- ba za a iya canja wa'yansu abubuwa amma shi dan adam dan ya samu riba don ya samu amfani a cikin zuciyarsa don ɗariƙa ta yi ma amfani lahira duniya da lahira to shi ya tsaya wa izinin nan kai ya komai sai cikin izini kai ya ma'amala da kowa sai mai izini sai mai izini a sarari duk gaba ki da don lahirarsa ba tare da rashin kunya ko kaza kaza oh oh ce duk abun ba haka bane don lahirarsa da- da komai to kowanne haka in ka duba bayan din garbi ifriqiya din ma za ka ga izininka da wayanda kuma abubuwan su suna su- suna na a ci komai dai mazajen halala da haka ga sun yi tasarrufi tasarrufin da hankali ma ba zai yarda a yi irin wannan ba amma wannan izini ya yi masa to don haka za mu karanta wani abu daga cikin fasalin farko na littafin nurul haƙƙi na shehu sani kafanga mu ji abubuwan da shehu sani kafanga ya faɗa alfasalul awwal fasali na farko fi zikir ashiya'a shehu sani kafanga yake cewa fasali na farko cikin ambaton abubuwa da labudda ba makawa minal mururi biha duk wanda zai karanta littafin nan na wato sai ya shige ta wannan abin da zan faɗa din nan sai ya ji wannan abin da zan faɗa din kan wanda ya taɓa min littafi da ya fice ta fasalin farkon nan ya ji me zan faɗa ba Hmm? wato almurura biha sai ya shige da ita liman arada mudala ata kitabina haza jin mai son ya karanta littafin mu wannan to sai ya shige ta wannan abin da zan faɗa ilam kai sani ayyuhal alim ya kai wannan malami wanda ka zo na za ka karanta wannan littafi nawa anni ni lastu min kibarul ulama bana daga cikin manyan malamai ni ban ce manyan malamai bane Ah? ban ce ni manyan malamai bane wala min sigarihim ban ce kuma kananan su bane alkafangi kenan wa inna ma ana dalibu ilmi Ni mai neman ilimi ne Ni mai neman ilimi ne wa mustami'uhu mai jinsa wa muhibbuhu mai sansa wa muhibbu ahlihi ni mai san malamai ne in dai malaman ne masu kula da ilimin su wanda duk abin za su faɗa ilimi za su faɗa ba san ransu ba ni ina son wa'annan kwarai da gaske ma arabtu shirfatan ni ban san wata sana'a ba illa talaba sai neman ilimi ni shine sana'a ba inda wata sana'a sai shi na sha'atu ala zalika na taso akan haka munzu sigari tun ina kuruciyata ila al'ana haƙi zuwa yanzu allazi huwa amu 60 min umri yau shekara ta 60 to har yanzu akan wa- akan wannan nake wa ilal mautu kuma har mutu in Allah ya yarda ji shehu sani ga akan abin da nake nan insha Allah falazamtu walidi na farkon wanda na fara karatu a hannunsa mahaifina wa ustazi malamina al'alimu malami Hassan ibn Muhammad sunansa Hassan dan Muhammad al-Barnawi mutumin Barna ne aslan asalinsa daga Barna ne hmm? asalinsa daga Barna ne kuma kaka ko iyayensa ko kakannin suka zo nan Kano suka zauna asala qara'atu alaihi jami'al muktasarati dukkanin muktasarori na ilimin fiqh da kaza da kaza da ake karantawa mu nan Afirka to duk a hannunsa na karanta allati jarat al'adatu wa al'ada ta gudana bi qira'atiha a karanta ta bi baladatina a garin nan namu Kano al'adu duk wannan tafai da al'ada ta dauka a karanta to a wajensa na karanta al-mahrusata a bakiyayewa wal alim al hafiza to shi kuma babana shi kuma sai ya tura ni da ya ga na samu abin da na samu sai ya tura ni wajen malami alhafiza mahaddacin qur'ani muhammadin rabi'a muhammadu rabi'u bin yunusa dan yunusa mahaifin khalifa shehu ishaq rabi din nan shine malam muhammadu rabi'u bijimi ne a qur'ani bijimi ne a tauhi a tajwidin yana littafai akan tajwidi da kira'o'in qur'ani din nan karatu fanni fanni duk gaba ke ɗaya to yana da shi Hmm? to sai ya tura na kuma shahidi ne duk ya yi shahada a hanyar faila ya rasu a mali Allah ya rahamshe shi ya ba mu albarkansa kabarinsa yana nan a- ya rasu gidan dan waziri aka binne shi kabarinsa yana nan a bammako ji shehu ne suna ziyara to shi to ya isa a ce shehu sani kafin ga yi karatu a wajensa to da guji ban malamai irin su malam kamisu su malam ashiru su malam salisu dan ruwan sadi da shauran wa'anda eh, suka zama bijimai eh, su a kano din ma gaba daya to qara'atu alai shay'an min an-nahw na karanta wani abu na nahw wat tajwid da tajwidi wal qira'a wal qira'ati da karatun qur'ani nau'o'in qira'o'i hafsu warshu kaza kaza na na karanta to daga wajensa kuma sai na tafi wajen al'alim al-faqiha malami kuma faqihu masanin fiqihu as-sinniya mai bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammad ibn Umar Salgawiyu Malam Muhammad Salga baban su Shehu Mudi Salga radiyallahu ta'ala anhu kusan duk wani maka- mai karatu mai albarka an sani za ga almajirin sa ne. kuma shi ya fara gina zawiyar ɗarikar Tijaniya a Kano wanda ita ce farkon ɗari- zawiyar ɗarikar Tijaniya a duk Nijeriya ma gabaki ɗaya da makotanta bayan an yakin duniya na farko bayan an yakin duniya na farko to 1920 1920 ya fara gina zawiyarsa sai shehu alami dan jikan shehu tijjani radiyallahu anhu shi ya mai izini da kowa galibi akwai tijjanawan tsilla tsilla a ɗaki ake yi ko a ɓoye sannan adiliya ce mai raga magari duk sarakuna da komai da su ne masu to ba za a iya fitowa ba to da Allah ya kawo wannan jikan shehu tijjani mai karama mai ƙarfi mutane suka karba gaba ɗaya to shi ya yi izini shehu muhammad salga ya fara gina zawiyar tijjaniya a nan kotu kuma dama nan inda aka gina din shehu umar rubutu ya taba sauka ma radiyallahu anhu to kuma sai da tafiya ce tafiya kuma tsufa da kuma abubuwan yan uwa to sai yi wa mutan unguwar izini mukaddaman da suka to su su ci gaba da jan wannan zawiya to sai ya tafi gidansa na salga can inda yake shi ma sai ya je ƙara gina zawiya Allah ya rahamshe shi to cewa ciku ya ce wannan kusan shine wanda ya yada dariƙa ma a je Afirka mu ta mu ta wannan wurare duk gaba da to na yi karatu to kuma daga nan na tafi wajensa qara'atu alayhi awaila muktasar al-kalili na karanta farkon muktasar al-kalili a wajensa wa anhu daga wajensa a kastu na rike afdalar rike mafificiyar dariƙa a wajensa na karɓi mafificiyar dariƙa alal idlaki a bisa gaba daya kowace dariƙa ce wanda na karɓa ta fita tijaniya dariƙar talkatimi dariƙar cikamako sayyidi ahmad tijani shehu tijani radiyallahu anhu amin to a wajensa to shi ko yana da izinnika ya isa yana da izini daga wajen shehu alabi wal alim zahida shi faila bata bayyana ba ma sai da ya rasu radiyallahu ta'ala anhu wal alim zahida daga wajensa kuma sai na yi karatu a wajen malami mai gudun duniya almutafannina wanda ya san kowane fanni mahmud ibn al-hasani mahmud dan hasan qara'atu alayhi al-azhariyya na karanta littafin azhariyya wan nisfa al-awwala da nisfi na farko min alfiyat ibn malik daga alfiyat dan maliku daga wajensa kuma sai na tafi wajen al'alima malami a saliha bawan Allah alhaja Muhammadul Mustafa Muhammadul Mustafa qara'atu alaihi na karanta a wajensa mawazi'a wa yan wurare min kutubun nahwu daga littafan nahwu wa ta'allamtu minhu na na na karanto a wajensa al-jawhar al-makanuna littafi da ake ce masa jawhar al-makanuna wal kazarajiyata da kazarajiya wa kitabahu fi tauhidi da wani littafin da shi malamin shi ya yi shi akan tauhidi akan tauhidi irin na wannan lokaci wal alim al mutafannina daga wajen sa na tafi wajen malami wanda ya fan kowane fanni ya sani a sheka ababakar mijin yawa cewa abubakar mijin yawa ibn muhammadu to shi kuma wannan duk sufanci a wannan lokaci shine malamin sa ya isa duk waɗannan shehunan namu almajiran sa ne su shewa tijjani su shewa sani kafan su kaza kaza har dama wanda ba a ɗarika tijjaniya su shi ba tijjani ne duk gaba gida hatta limamin kano muhammad gida da ya yi karatu a wajensa da dukkanin su shewa ma'an nasiru duk sun yi karatu a wajensa shi malam mijin yawa radiyallahu ta'ala an to to sai kuma na tafi wajen shi malam wato mijin yawa muhammad qara'atu alaihi kutuban kasirata na karanta littafai mai yawa a wajensa fi fununin shatta fannoni kala kala wa huwa allazi arshadani shi ya shiryar da ni ila mutaba'ati sunnati nabawi in dinga bin sunnan manzo Allah na rabu da duk wannan bige-bige na malaman fiqh da kaza da naka shi ne sufanci makiya ne da waɗanda ba su san mu ba wani wai mu ba to arifi a wani wanda ya sai ya burge shi ya ji ya faɗi daidai in ba manzon Allah ko Allah ba ai duk wanda ya gawo ji zai yi kaza kaza to jibi irin wannan shi ne ba duk wani mai san ya isa dai shewa a tiku da rabbi Allah in za a yi magana sufanci a ƙasan nan da makotanta ma shewa a tiku za a ci tun daga nan har teku har suna shewa a tiku za a to shi kansa almajirin mijin yawa ne duk gaba ki da ya isa to shi ya shirya da ni dinga bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala sahibiha abu samu abocinta afdalus salati mafificin tsira wa atammu taslim da mafificin wato gaisuwa wal alima daga wajensa kuma sai na tafi wajen malami a sufiya sufi ibrahim al-kabariya ibrahim na kabara baban ma nasur kabara eh baban ma nasur kabara kenan karata alaihi kutubar tauhidi na karanta littafan tauhidi a wajensa wa shay'an min ilmin hisabi da wani abu na ilimin hisabi wal miqati da ilimin lokuta sallah wal alima saliha da malami bawan Allah al-kashinawi mutumin katsina qara'atu alaihi zakakiyata na karanta zakakiya a wajensa wal alima da malami ishaq az-zakzakiya shehun fake hanzariya gabaki daya ma'aji ishaq shi ma ba tijjane ne kuma ya riske faila ta riske shi kadan kuma ya yi tarbiya hannun shehul hadi sannan ya rasu shehu ma'aji ishaq radiyallahu ta'ala anhu ya isa dai shehu sani kafan ga shehu mai hula duk sun yi karatu a hannunsa nan shehu mai hula ya abota da shehu abdulkadir zaria shi kansa shi abdulkadir zaria duk ya hula duk sun yi karatu a wajensa shehu ma'aji ishaq zakakiya to a ba to ma'aji ishaq a zakzakiya mutumin zaria samitu och ina su ina ridwan to ga ai ku malaman mu ne da dai bayan mu ne dai amma dai malaman mu ne to ko malamin ka kuma ai shine mai gidan ko ashe mu ne bayan yanzu a ne mutum to il to a wajen sa zaka zakiya samitu minhu ashiya naji wani abu a wajen sa minan nahau na nahau wa usulil fiqh da asalin fiqh wal alima daga wajen sa kuma nayi karatu wajen malami alhaji alhaji abdullahi salgawiya abdullahi salga shine kalifan shehu muhammad salga to shine wanda faila ta zo ta samu da baki da shine shehu abdullahi salga radiyallahu anhu kara za ka ga hotunan su ga su nan duk arewa shine akan kujera a zaune sai mana salga ne a zaune dan wajen da baki da qara'atu alaihi al-muktasara na karanta muktasar a wajen min awwali tun daga farkon muktasar ila akiri har zuwa ƙarshen sa wa samitu minhu durusan najwa yan su darasu suka min kutubul fiqh na daga littafan fiqh wa gaira haula da wayan sun wannan to kuma da wayan sun wannan ba ban da wayan ma na zo na wayan sun wajen wayan su malama lan tadul ma'ahum mulazamati amma ban zauna da yawa a wajen su ba lahum wa kulluhum dukkan su daraju ila rahmatillahi duk sun rasu duk sun tafi zuwa rahamar Allah wa'annan da na faɗa duk sun tafi zuwa rahama Allah jazahumullahu anni khairan Allah ya saka musu da alkhairi saboda wannan abu da suka yi mu ma jaza ustazan abinda Allah yake saka wa malami an talamizihi daga almajiransa alheri wa ana al'ana to ni fa yanzu kafan ga fi hijir shekal islam ina cikin renan shekun musulunci fi hijir shekal islam ina nan cikin renan shehun musulunci waba hajjatal anama adan halitta ga baki daya da a ce to sai alafa sai halitta ta zama dubu duk ga baki daya ba wannan adan halitta gausul asir mai share kukan zamani duk gaba da shi ne mai riskar zamanin nan wa hujjatul dahar shi ne hujjar duniya da lahira gaba ɗaya zamanin nan gaba ɗaya in dai aka ce ma shehu ibrahim ya ce to ka tsaya ka jira kowa shine hujjar kowa hujja kenan murabbil muridina shi ne mai tarbiyyantar da muridi in muridi ya zo yanzu yanzu zai samu zai zama muradu zai zama muradu duk abin da yake so dama muridi ba mai nufi ba yanzu yanzu zai hadda shi murabbul muridina mai tarbiyyantar da muridai wa murakkil wasilina in masu ganin su wasilan ne masu ga a yaran nan za su ji ma sannan suka fara tarkiya sannan za su fara tarkiya mujaddidul millati shi ya sabunta addinin nan shi ya sabunta addinin nan na musulunci wa dini da addinin nan wa muhyi shine mai raya man da rasa abin da ya shafe ya rididdige ya shafe min sunnati sayyidil awwalin wal akhirin daga sunnan na farko da ƙarshe wannan fa malami ne yake faɗa kuma malami da ba shi da mujamala in ka ba haka ita haka ita a wajen shehu sani kafan ka ai ka ji shehin sa ya ce ya bi sunnan manzon Allah ka bi sunnan manzon Allah ne ke ƙarya sabu shehu sani kafan ka yalla an dan a wannan lokacin ma kafin bai da faru to faɗa ake da shi ana ta cewa ya harhana abubuwa da da gari duk an saba da su ya zo duk ya harhana abubuwa a tsan radiyallahu ta'ala an to ka gani ko وهدم رجل وأمر كيلو أسيد مجدد من ملتي من درس من السنة من قال سيته وأن أنبتن سييادو إلى الآفاق إزوا ساسن الدنيا أنبتن سياتاش إزوا الدنيا يو دب ba wanda za ka ce ma shehu ibrahim a kowace ƙasa yake bai san shi ba babu wannan duk ba ilal afaki wata baha kuma ya bayyana li ahbabihi ga masoyansa ulumul haqa'iqi iliman haƙi ilimin da da mun rasa da zamu da shi kuma duk wani mai ji da kansa yau dai ya isa dai ai sun zauna wajen shehu mijin yawa shine wai shugaban sufayen gaba da a wannan lokacin amma duk ba su samu wannan abubuwan ba an yi ta dai zuhudu da kaza da kaza da kaza da kaza wallahi mu rike shehu ba wallahi hala sai ka duba littattafai ka ga mutum ya ya kurin ya yi kurin in ya faɗi wata magana sai ka ga to wannan a zahid yan zuhudin ma bai kai ko ina ba to ulumul haqa'iqi wadda qali da zurfafan abu wal azwaji da ilman ɗanɗano maulana wato jagoran mu shine shugaban mu asheki ibrahim al-kaulaki asheku ibrahim mutumin kaulaka artadi min sadihi nonansa nake sha yanzu nonansa nake sha wa ahtadi bi hadi da shiriyarsa nake shiriwa duk abin da naga yana shi nake yi yanzu duk an ajiye komai yanzu saboda ba ni ne nake shehi na yace in bi sunnan manzo Allah ba to ga gangariyar mai bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah ma ya bayyana sallallahu alaihi wasallam saboda bin sunnan manzo Allah sa kace manzo Allah ne kawai sai sai bi sai bi ba wanda zai ce shekara shida ina kaban da aka ki karba sai da dan cirani ya zo sannan an karba washe zan bi shi to kaso wannan ba dan manzo Allah yake yi ba inda dan manzo Allah yake yi ai shi kenan da dan cirani ya zo kuma aka bi shi ai kai kai sai ka zama kai ne dan gani kace sai a dinga Allah sarki kwana bawan Allah kaga fa shi yayye ya kafa abin nan Allah ya zo amma kuma da yake gaskiya yake so kaga dan wannan bawan Allah ya zo Allah ya yi a hannunsa abin da ya kafa kaga ya bi shi kaga ya bi shi ko to to ka gani to yanzu shiryarsa nake shiryuwa da ita na fa'an Allah biya Allah ya amfane mu da shi wa amata na ala haji Allah ya kashe mu akan alƙawarin ba ni kafan ga yake faɗa wannan ba ala haji wa hubbihi Allah ya kashe mu akan sa akan sansa wa fasaha fi hayati Allah ya yalwata rayuwarsa dan shehu yana da rai a wannan lokaci wannan wajen 1970 aka yi littafin karshe karshen rayuwa ne dai in Allah yalwata mana fi hayati cikin rayuwarsa wa ada alaina Allah ita dawo mana da barakati albarkatocinsa fi hayati a rayuwarsa wa mamatihi da in ya rasu ma Allah ya dawo mana da albarkatocinsa ai abin bai kare ba amin wa kan manna Allah tabaraka wa ta'ala alayya Allah ya mun baiwa bi ni'imatin kabiratin da ni'ima babba kowa ya kasa kunnensa ya ji ni'imar da shin sani kafin da zai faɗa Allah ya mafiwa da ita annal ashiyaka cewa waɗannan shehunnai allazina zakartuhum wanda na faɗe su dinnan raja'u ila Allah sun koma wajen Allah ta'ala wa hum annira duk sun yadda da ni ba wanda ya kuma muna faɗa da shi duk sun yadda da ni a alamu haza yaqinan wannan magana da nake gaya ma na san ta a yaqini nake gaya ma ba na ɓoye kaza kaza duk sun koma suna samun albarka falillahi alhamdu na gode Allah wala shukuru na gode Allah wa hadha shekul kabiru wannan shehin babba da na faɗa nace kuma yanzu shi nake shi nake shi yake reno na nonan sa nake sha shiriyar sa nake bi allazina hanul ana wanda a yanzu fi hijrihi mu a shi a tarbiyyar sa muke a renan sa muke wa ta hatari ayatihi karkashin kularsa shi yake kula da mu yanzu duk in yace ku bi can nan zamu bi in yace ka abu nan ba za abu ba ra'ayati wa tarbiyati da tarbiyansa kataba lana ya rubuta mana da hannunsa awwala maji'ina zuwan mu na farko kaza su ne suka fara zuwa kaulaka shi da shehu ma'an tijani radiyallahu da alhaji mazabi to awwal maji ina ilai farkon zuwan mu zuwa gare shi ama sittin wa sittina wa salasu mi'atin wa alfin shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da shida wato 1946 1946 suka ce shehu ya zo 1945 da 'yan watanni kaɗan suka bi shehu radiyallahu ta'ala manasuhu da muka suka je aka tarbi shehu ya tarbiyyantar da su ya gama to da zai sallame su ya rubuta musu wannan ga abin da ya rubuta mana alhamdulillahi allazi manna alaina bil ma'iyyati shehu ibrahim ya rubuta godiya ta tabbata ga Allah wannan da ya mana baiwa da da haduwa gashi mun haɗu da ku gashi na haɗu da ku ya yi min baiwa na haɗu da ku allati ma ba a da halifiraku ba za a taɓa rabuwa ba wannan haɗuwa mun haɗu kenan ba za mu taɓa rabuwa ba ma ba a da halifiraku ba rabuwa bayan ta wasalatu tsira wasalamu da aminci ala kalifati a bisa kalifan hazaratul idlaki halarar gaba ɗaya manzo Allah kenan wa radiyallahu Allah ya yi yadda an kalifati da kalifan da shehu tijani kenan mazdaril ma'arif mabubbugar sanin Allah wal asrar da asrarai wal azwaki da dandano amma ba'adu bayan haka fa salamun salimun gaisuwa mai aminci la lagaw fi wala tasimun baya sashiyan magana ba ba a ciki ya ummu kuma ya game ku ayyuhal akawani ya ku wa'annan yan uwa guda biyu Muhammadu da Ahmadu. Muhammadu da Ahmadu. Sai da Ahmad Mahmud ma ya musu waka. Muhammadu da Ahmadu. Ya ku waɗannan ‘yan uwa guda biyu. A Sinwani ku waɗannan tagwaye da ku ne farko wanda kuka bi faila. Kuka zo da garin ku wajen faila. Ya ku waɗannan ‘yan tagwaye. Allazani ku biyun nan da saba kallon kumal inayatu ku ne wanda inayar Allah ta fara rigaya a gare ku. hailan nan ina ya ce ta Allah sarar hukuna wanda kuka fara takowa kuka biyo ta lalle gidan sarauta ga sun sha sun yi abu to kuma ikon Allah amma dai ku nan ku kuka fara takowa ga shi ku zo haɗin da abin yake sabak Allah kuma yawwa al'inayatu kula ta Allah sayyidi shugabana Muhammadu Sani Muhammadu Sani wa sayyidi da shugabana Ahmadu Tijani Ahmadu Tijani ubashiru kuma ne muku bishara ku biyun nan bi nailil muradi da samun duk abin da kuke nema a ce ku kuka fara zuwa don sahibu saiti ai ku je ku yi bacci kawai duk abin da kuke nema kun samu minal wusuli na daga saduwa da Allah da saduwa ila mujidil ibadi zuwa mai samar da bayi wata wasulul imdadi da majadiye ta zuwa wajen ku ba zai yanke ba har abada tsoron nan da ake kan majadiye ba zai yanke muku ba wa zalika kuma za ku samu wannan bila kalwatin ba sai kun je kun ta shiga daki kuna ta yin wa'ansu kalwoyi ba wala ka salatu mujahadatin ba sai an ce ku ne yan sarkin ibada da mujahada ah duka ku yi wannan wala bikin ba sai kun kunta ta kan ku kun daina ci kun daina sha kun ta shan wuya ba to wajen sahibu sai kuma duk ku yi wannan ita zaila ai ta zo ne don ta warware mu ta kwance mu shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce na zo ne don in kwance 'yan adam daga kangi kuma na kwance su amma saboda tsaba sabar tafiya a cikin kangi na har yau tafiyar kangi suke ka zo mutum ya sha faila amma kuma wani mukaddam ya zo kuma wai da faila zai bautar da shi to ka wani kawai ya tazo ya zo da takamar wai zai to kaji to ba wani bikin ba wani kunci ba wani kunci wala harajin ba kunci dai bal bari da bi mahadul falid tsantsan falalan Allah bi himmati sheki da himma shehu tijani radiyallahu anhu fa iba nafsan ku ji daɗi ran ku ji daɗi ku ji ku ji daɗi ran ku ta yi daɗi wa qarra ainan idan ku je sanyi ba wanda isa ya fi ku ba wanda isa ya hau kanku kuma wallahi an gwada an gani duk wanda ya riga wajen faila komai makircin wani ya fi ƙarfin ya hau kansu da haka sha faila da kyau kaga kalli kowaye duk da baki da bakar ra'ayina wassalam wa'arraka shehu ya rubuta tarihin alkitabat wannan rubutu da ya ce litsamanin kalauna kwana bakwai da ta shige min rabi isani daga rabi isani min al'amil mazkur ta wannan shekara waka tabali shehu ya rubuta min wani hanifi lagos wannan an gama to kuma tafiya tafiya shehu ya taɓa rubuta min a lagos ga abin da ya rubuta min alhamdulillahi wahda godiya ta tabbata ga Allah shi kadai wa salatu wa salama ala rasulillah zira da aminci ga manzon Allah wa ba'du bayan haka fa innal allamata malami mai yawan sani al'arifa billahi masani da Allah al-muqaddam al-barakatu muqaddami mai albarka alhaji muhammad sani alhaji muhammad sani bin al-hasan sabaq allahu al-inayatu dama kallon mu da kulan mu da shi ya riga ya gare shi ya riga ya gare shi wa sahibana ya abokance mu wa huwa indi fi aisha da yana idan yadda a waje na yadda je ne wal qabuli ka san akwai wani daga cikin bujumai a gaban shehu tijjani rabi Allah an akwai wani sahabin shehu tijjani Allah ya jarrabe shi da dan wani abu an yi an yi an yi kaza kaza to shi wannan bujumin sai ya dinga wannan ta wannan ya dinga to wannan dai da da wancan yayi sa'a shi kenan shi wannan babba ya matsanta yana zuwa gaban shehu tijjani sai shehu tijjani ya ce wani kana cuta ta fa kana cuta ta wani wani da kake damu kallon mu ta rigaya a gare shi sabak Allah inayan mu ta riga ya a gare shi ba ruwanka da shi je ka kama harkar ka kare shi ai inaya ta ta ta riga ya a gare shi to to to inayan mu ta riga ya a gare shi Allah ya Allah ya samu haka wa sahibana wa huwa indi fi aina rida yana idan yadda wal qabu to kaga ko shehu ya ce ba zan ce ba ruwana da mutum ba sai Allah ne ya ce ba ruwansa da shi haka ba zan ce na yadda da shi ba kuma take anan ko sai Allah ne ya ce ya yadda da shi to to to an yadda da shi wal qabul da karbuwa wa ad'ullah ina roƙon Allah an ya tawallahu ya tubunce shi wayan fa ahu ya amfane shi wayan fa abihi ya amfanar da shi wa nahnu ikiwanin mu da shi yan uwa ne fi zatillahi cikin zatin Allah ilalika ya hammu je mu haɗu da Allah ana tare ana tare yau malayan fa umalun wala banun ranar da ‘ya'ya da dukiya ba ta amfani rannan illa man atallaha bi kalbin sai wanda ya zo Allah da zuciya wato kubutacciya wasa to sai zaka tsaya kuɗi da ƴaƴa su ce za su yi ma wani magana banza kai gafara da Allah to wasala Ibrahim Niyas intisafa safar rabun watan safar ama 60 wa 80 ba'da alfin wa 300 wato 1966 kuma aka yi wannan kaga shekara wajen 20 tsakaninta da waccan kultu shau sani kafan ga yace sai na ce fanzur ila qawli duba fadinsa nafa'an Allah bi Allah ya amfane mu da shi fi fil barawatul ula a takardar farko da yace alhamdulillahi allazi manna alaina bil ma'iyyati allati ma ba'da ha iftiraqu godiya ta tabbata ga Allah da yayi baiwa a gare mu da haduwar da ba rabuwa bayan ta wadayyaba tilkal ma'iyyata kuma ya kansasa wannan haduwar bi kauli da fadinsa wata wasulul imdad madadi zai ta zuwan musu ba yankewa zai ta biyo juna ba a yankewa wa qawlihi duba fadin sa bil barawati saniyata a wasiqa ta biyu wa huwa indi fi ainir rida yana idan yadda a wajena wal qabul da karbuwa wa qawlihi da fadin sa wani hali ikwanin fi zatillahi mu yan kwana cikin zatin Allah ila liqa'i zuwa haduwarsa tafhamu idan ka duba wayannan abubuwa guda biyu da ya gaya min za ka fahimta dawama ma'iyatina ashe za mu zan zama tare da shi har abada bana tsoron rabuwa zan zama tare da shi har abada wa dawama da zahu yadda su za ta dawama a gare ni har abada anna fi hayati yana raye wa mati ko yana mace yana yadda da mu kama wajadna riza kamar yadda muka sami yadda min al ashiyaki daga wayancan shehunne na baya da na faɗa allazina taqaddama zikrun wanda ambatan su to alhamdulillahi rabbil alamin to kowa ya kokari abu amma yau sai ga mutum hatta kama yake da ni almajiri ma ne amma muka yi fada da shi to yanzu na fi shi ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kashin dama ba haduwa ba ba dan Allah aka faɗi ba in ku haduwa dan in dan Allah aka haɗi na mutum fada har yanzu ya zama babban burgewa ma shi kenan a ce ai an yi dawa a suwana taron ka na yi fada da shi amma da za ka ce masa zo ga tarkiya ka karɓa sai a zan wato in canza shehi kenan ya iya faɗa da shi amma ya nemi wani madadi ya nemi wani da ya yi ba to ina za a ga albarka duk gaba gida ai ba yanda za a yi faɗa ba yanda tun da dama Allah ne ya haɗa duk gaba gida to za a taɓa faɗa cikin sa ba gaba gida ba yanda za a yi ce an yi faɗa to Allah ya rike mana duk gaba gida to kaji dai yanda ya faɗa to sai ya faɗi wata magana dai ba ba zaman ba akan ta muka zana ba amma dai dan fa'ida ta ƙara cika to bari mu kawo ta shi ga nika bangi cewa wa alam kai sani annal ulama malamai rahmatullahi ta'ala alaina wa alaihi rahama Allah tabbata gare mu da su kama qalahu kama qalahu amirul mu'minin kamar yadda sarkin mu'mine Muhammadu Bello Muhammadu Bello dan Shehu Usman dan Fodio dan uwan mu bace jari ya faɗa a cikin littafin sarafi shubuhati ɗauke shubuha bi tashabbuhi dan kan mutum ya kamalil kafarati da kafirai wa zalamati da azzalimai wa jahalati da jahilai lahu gare shi to shi Muhammad Bello yake cewa malamai Allah ya rahamshe su ma taraku lil qa'il ma yatakawwalu ba su bar wani waje da wani mai sharri zai zo ya sharri ba ba abin da malamai ba su yi bayanin sa ba gaba daya yaji Muhammad Bello tun kafin Muhammad Bello ma'ana yana nufin ba wani waje da malamai ba su to kuma wannan magana Muhyiddin bin Al-Arabi ya faɗa ya ce ina gaya wa sufaye su ta aikin su kasu damu da kowa tun da ne fito hatil makiyan nan ba wata shedanci sai da ne magana sai da na goge shi sai da na goge shi haka in mun kiranci ne an ce tun da mai jaishil kabili ya littafin sa to kuma wani mun ba shi da wata magana to kuma bare kuma da sahibu sai zai ya bayyana me bai kashi ba yanzu ina yanzu da muka karanta yanzu ya bar wata shubuha da yi maganin ta akwai wani wanda zai zo ma da wata magana ko cikin baila ko cikin dariya ko cikin musuluncin da zai daure ma kasuwar da ba da asarar ta to ka gani ko to muhammad bello yake cewa to ku sani malamai fa ma tara kulil qa'il ba su barwa mai magana ba ba su barwa wani shaytani ma ya takawwalu sharrin da zai zo yayi ba walau misla ma tashrabuhu zubabu ko gwargwadon abin da kula zai lallata ba su barwa hanya ba ba wata magana sai da sun faɗe ta sun yi maganinta duk gaba ɗaya sun bayyana komai bal bari dai malamai harraru sun tace komai sun dandake kulla ilmi dukkan ilimi kabla hazar ta hada tun gan wannan zamanin da muke ci da shekara ɗaruruwa duk an gyara komai kabla hazar ta hari wa dawwanuhu sun rubuta shi a littafai yana nan wa matalifil yauma yau duk wanda yace zai yi littafi ba abin da ya isa ya illa ta jidda sai dai ya sabunta abin da suka faɗa magana su zai ɗauko ya sabunta illa ta jidda wata isilan sai dai in kuma in ma mai amfanin zai yi sai dai in wata ɗan sauƙaƙe wata magana mai ɗan zafi a nasu da ita bujuman malamai ne ta yi zafi a tasu to shi kuma ya sauƙaƙe irin abin da shehu ibrahim yake kenan shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce duk yin wani littafi ba shi da amfani sai dai in za ka zo da wani sabon abu da da ba a san shi ba wani bai zo da shi ba kai ka tsago wani sabo to ka birge in ji shehu ko kuwa a'a malaman sun faɗa amma saboda bujuman malamai ne to yana da nauyi jahilan wannan zamani irin mu ba su iya gane shi ba to kai kuma ka warware shi amma ba kai ta jibga shircin ba da bana ba in kai ta jibga ka ware bangidan dai a ce kai ma to me za a yi da shi ya aka da nau'in can malaman bari bari kaza shau abdullahi gwandu ya rubuta ya ebo takardu wai zai yi wata mukama ya kawo shau dan fodiyo ya nemi izini shau dan fodiyo ya ce ban ma ba wannan mukaman ma ta haririya muka da ita bale ka je ka karo wata in ma dai ka yi wacce ta fita to ya muka da wannan ma bare kuma ta in ma ka yi wadda ba ta kai wannan ba to ne amfanin ta ka kyale mu da wannan mana sai je hisnul rasili to haka ake ciki to bare kuma yanzu da Allah ya kawo sahibul faizati ku ji wannan magana ta kyau ku haddace ta ku rike ta sahibul faizati ya zo da fahimta daban cikin Allah da cikin manzon Allah da cikin shehu tijjani abul abbas ya zo da fahimta daban ta mukaminsa cikin qur'ani da cikin hadisi da cikin fiqhumma da cikin ilimai ya warware mana komai duk duniya ta san ya waru ha abubuwa sun warwaru mutanen da su ne ilimi sun haddace shi sun tankaɗe shi sun dandake shi su ne larabawa 'ya'yan larabawa sharifai 'ya'yan sharifai kowa ya san su ne ilimi murtaniyawa amma suka san lalle shehu ibrahim yau shi ya zo da ilimi yanta yake shi ya warware abubuwa a sauƙaƙe ga ilimi ana wasa da shi kamar dai yanzu ɗan gidan an tata ne ka sai wani abu shi ya kasa siya to ai kasan sannan zai san abu amma ba wai zancen kuɗi ba duk gaba daya duk suka bi shehu ibrahim to waye zai nuna ma shi ba ruwansa da shehu ibrahim kuma ya ma wani karkafullan ilimi da kare ilimi ka kalle shi ma in dama ba kai dama za ni ce ta sadda mu je ba baka san ina aka samu za mu girmama dukkan mai ilimi za a girmama dukkan karaka amma wallahi tallahi ya biyo wannan hanya kuma ya ya zo ya gyara mana wannan abu ya fito mana da su ya fassara mana su ya gyara mana su amma in ya ce zai yi kwanjam din waɗannan ya zo da nasa to ta shau dan bodiyo za mu masa in ma dai ka zo mana da abin da shehu ibrahim din bai iya zuwa da shi ba to mi ya da shi ya muka yi da na shehu in ma kuma ka zo na karɓe shi na shehu ibrahim din ba to ba mana na shehu mana ba mana na shehu ba ba wani gaula banza sha sha sha wai ya je wai su gwalagwa jama wai wai yayi wai baiti dubu goma sha biyu ba shi ma ya abu tun kai ne da kakar ko fitowa ma bai Allah ya saka wani shehi a Zaria ya ce to wa ya gaya ma diwani ne na shehu Ibrahim a shehu Ibrahim shi ya naɗa diwani ya zama diwani ba wai dan shehu Ibrahim ya yi diwani ne ya naɗa ba a'a dan shehu Ibrahim ne ya yi shi isa ya zama abu duk gaba ki da to ku rike wa'annan yau mu samari ake ta janyewa da karyar ilimi da kaza kaza kaza kaza kaza duk mutane su ba wannan amfani to kaga abin da wa'annan suka faɗa to ko abu sun dandake shi wa matalifu ba yau littafi ya zama ba yau illa ta jidan sai sabuntawa wata shirin sauƙaƙewa lil masa'ili ga wa'yan wato matsaloli bi kadari fahimi ahalin zamani da kuma a takaice ilimin gwargwadon fahimtar yan zamani dan yan zamanin su ba sa son wani abu mai yawa bai faɗaɗawa haka shawai ya faɗa a ruhul adadu ko yake misil ahalil ani na yan abin waya-waya irin yan yanzu su dama yan waya-waya ne duk yan waya-waya ne to duk gaba irin mutanen fahimi ahalin zamani wata karibal ba'idi da kusanto musu da na nesa min ha wa hada tajdidu wannan sabuntawa wata yasir da sauƙaƙewa wata karibu da kusantowa dinnan naji'un to yana da kyau in mutum akan haka zai littafi amma ba wai ce zai ƙara kwangi ya ƙara shimcin gizo ya ƙara shimto al'umma wata wahala ba to ai me da shi ai me da shi liman ta'ammala ga wanda ya kula wa awwala ya fassara alaihi fa faham kai fahimta in ta habi hurufihi maganar muhammad bello dan shehu usman dan fodo sarki musulmi ta tsari da harafofinsa kultu shehu sani kafan ga yace sai na ce muradi abinda isa na ɗauko wannan magana bi na ƙali hazar kalali na ɗauko wannan magana an tafhama don ka san anna ulama ana malamanmu wa ashiyaka na shehunanmu bare wanda yake hannunsa yanzu sahibul faidatu ko aiki yayi magana su ko ma tara kushe an basu bar wani abu ba yunkiru hulmin kiru da mai musu yake musunsa wa ya atarudu bihil mu'tarid da cewa da mai cewa ban yarda da nan wajen ba yake faɗa illa katabu raddan alai sai da suka rubuta raddi a kan kakka da cewa yanzu ne wani zai zo ya ma rubuta ma wani raddi ko ya faɗi wani raddi sai dai ya kawo hauka kuma maimakon ma ya gyara ya daɗa cakuɗa abu maimakon abu in raddi ya ɗauko na shehu kamata in abu ne duk gaba da sai sun yi raddi a kansa wa jawaban lahu sai sun ba da amsa a kansa wani zalika sabida haka kala shekuna shehunmu ya faɗa shekul islami shehun musulunci wa barakatul anama albarka halitta duka ya faɗa ibrahim al-kaulaki ibrahim al-kaulaki na fa'anillahu bi Allah ya amfani da shi ni kadai ba haka ya faɗa ba dai alƙaran jikin nan na fa'anillahu in wani in wani daula yana ganin ba ruwansa da amfani shi to ni Allah ya amfani da shi ni na san me yana na fa'anillahu bi amin kuma na ce amin ga abin da shehu ya faɗa mabal inkaru duk wani musu ya ƙare duk wani shekani da zai ɗauko wata magana maganar wani wanda ya faɗa ta baya zai ɗauko wa mabarraddu alai raddi ma ya ƙare shi ma kowaye shi da zai ce zai raddin magana wani zai ɗauko ya raddin da ita ba wani sabon inkari da za a yau wani ya ce zai kakalo wani sabon sharri ba duk sharri ya ƙare kuma ba wani wanda zai ce ya zauna zai ɗauko wata sabuwa amsa da wani bai faɗe ta ba a'a shi ma babu mabal inkaru wa mabal jawabu jawabi ma ya ƙare illa abin da ya sa ga muna yin littattafai anna ba'azan nasu ba'azan mutane ya sabu alaihi ya nema ruya muraja'atu tilkal kutubi ya dinga duba wa'annan littattafai da aka yanzu duk irin wannan shirme da aka shiga me ya jawo ga kashifin ilzasin fa a hannunmu waye yake da kokarin ya duba ma sai dai abin da zai faɗa yanzu su malaman ba ruwansu da shi gani suke ma wani sakar su ne a'a su ne za su iya kera wani sabo su ne za su iya kera wani sabo kuma an kafa wani sabon nan nasu sai ga kowa hanyar wanda ma zai kai da sabida na farko ma inda za a fara cakuɗin su abu ne na tasawuf su Allah ya yarda da su wallahi ba zagin su muke ba illa abin ne haka ne wani ko tarbiyya bai ba wani bai bi wani shehi ba ma shi ya naɗa kansa shehi kawai ya shiga ya shiga cikin laburaransa kawai yake ebo da tawai kawai yake ta rubutawa yake ta ba gashi nan ba wani dan uwa Allah ya tada shi Allah ya saka masa da alheri ya ware gwangin ya yi littafin ya kaza kaza kaza kaza kaza amma da ya zo wajen zancen tarbiyya sai ya dinga tarbi- zancen tarbiyyar kasa da ta gwamnati wanda ta yarda da shi da kaza kaza kaza irin wannan tarbiyya ta ta tu- ta ta- ta makaranta ta ta waye ko ai ka gani hmm? to ka gani to ga littafin da ya zama makamashi ya zama makamashin wuta kawai sai dai adan kanta kawai ya zama adan kanta amma ba wai dan haya ba to me amfani ne me amfanin sa duk da baki to kaji abin da ake tsoro kaji abin da ake tsoro to sai dai annaba adan nasu ba adun mutane ya sabu alaihi muraja an sun tilkar kutubi kallon duba wannan littafai ta ne musu wuya saboda sakaci li adamu wujudi waɗansu ba su da ita inda ku ayu li adamu fahimi ko ku in bai fahimci larabcin ba ko ya zuwa ba zai gane me ake cewa ba me ake cewa ba min ha to ba tarifu na to tun da haka ne sai yin irin to mu fa namu irin na yan kanana almajiran na kaulaka ne to sai su dinga warware ma- magana shehu za su ɗauko su dinga warware ta yanzu nur nur, eh, mir'atul haƙƙin nan magana shehu ka ɗauko yake warwarewa da haka suka dinga yi. Eh, ba wai wanda zai je ya shafa wani abu daban ba duk gaba gida to fa talifu na littafin wannan yuqarribu lahul ba'id sai ɗan kusanto musu da mai nesa din nan ويسر المسألة يسوق إيه مسأب ببركة المؤاثرة سبيد البركة شوى قام ده شيء عظامني وما زي إيه زوا يتنبيه كذا كذا كذا كذا to akan wannan ya dora shi irin wannan to kuji to irin wannan to wannan shi ya sa muka ɗau su kashi da ilbasin cin da dai na shehu ne mu ba ma tsoron mu ɗau abin shehu dan shehu ya yi izini ga musa gane yake cakuɗa ɗin shi to ba na wani muka ɗauka ba bare ya ce to muna mu za mu iya ɗaukar na shehu ko mu cakuɗa ɗin iya fahimtar mu da to, to gaba ki ɗaya to mun gode Allah to sai yanda suke faɗan ijazozinsu da komai kaman wani zai ce ah to shi wanda yake karatun ba shi abu to shi za mu faɗi ijazozin mu yan kaɗan ba dan girman kai ba ba dan kuma a san komo a'a dan dai ya ji ya ji shi ma ya kula inda zai bi ya tabbatar akwai irin wannan saloli kun ji dai ya isa dai sahibul faizatu ko ba yi da sassala ai sahibul faizatu kuma duk an yarda sahibul faizatu ne amma sudan sai da aka ce to faɗi sassala ka aji sai da shi da kansa ya dinga faɗa kuma sai ya abu domin gode Allah to ka- ni wanda mu- na yi ta wannan karatuka Ismailu to asali haihuwa Kano ga baki da to an haife ni wajen 71 to mun yi- mun yi wajen shekara goma a cikin gida to har Allah ya sa muka yi firamare har Allah ya sa muka ci sakandare to kuma makarantar larabci ce su alilli su dan baballo su makarantar larabci suka ci muka muka ƙara maimaita ta turanci din to su da aka ba su ma- littafan larabcin to sai aka ce musu zo su samu wani malami na unguwarsu ya dinga gyara musu to muna da matsayin uba a gare mu shehin tijjaniya ne almajirin shehu biola shehu malam isa kofar mata to shi wan iyayenmu ne duk gindinsu daya to amma mu muna zato a wannan lokacin bayan da za a yi yaro ya matsa wani tsofaffi ne masu tamanin tamanin ko casa'in ma ko waye da wagayen littattafai waga waga haka ake kewaye wato kai yaro ko kusa ko kusa da wajen ma ya kila wani ma ko sa'an babansa ma babu a wajen to ina za a to su wa'annan su ali da suka zo su su- ranar alhamis sai suka nuna malam gashi an ba su na haul wazihu da kaza gashi an ce su zo malamin unguwarsu ya dinga karanta musu yake kenan sai malai ya ce to ku dinga zuwa makaranta in an gama karatu kuma sai a biya muku wata rana fito kawai sai na ga eh, shi- ya sa aliga a ciki. sai da suka fito na su kai dama yara suna zuwa nan wajen da ce a'a malam ne ya ce su mu ce sai na ce to zan raka ku tunda abin sha'awa ne cikin wannan tsofi ga dan yaro dan abu shi kenan na raka su aka gama musu karatu suna da ke kai ina na sai na ce a ni ba ni da shi Allah ya saka wani mai suna na Malam Ismail Malam Ismail sai ce zo mu je in baka Malam zan ba shi sai ce to je ka ba sai ya ban kadar rugaisi littafi kadar rugaisi da alƙalami guda da biro da fensir guda ɗaya wannan shi ne farko abin da na fara taɓa na wani littafin gini na kawo malam ya fara gaya mu akwai tijanin kula da ta Allah ta kama da alkhairi to shi ma da ya ga wannan shi ma sai ya zo yake zai malam ce shi ma ya zo yi to shi kuma ɗan gaba yake da da mu kaɗan to shi ya dinga ce mu kai ka shiga ɗari ɗana ko shi da ku ake wazifa ai ya dace ka je ka karɓa ka san haka aka ga da yawa sai yanzu a ko'in su ma manyan manyan ne sun gaji iyayen nasu amma wannan zama da aka saba ana yi kawai shi ne amma wai ya zo ya karɓa ba ko ya san maganganun ta Allah ya daga su ba faɗa sai ce kai da ta ai ni tsoro ne kan karɓa na kasa ina shi yanzu zan ce kowace tana yi da su gifari ɗari a cikin annabi da su ce kai wallahi ba wuya ai da Allah ya saka mata alheri shi dai an na zo wajen malam na ce ina so a bani ɗarika a ban kabalu na gode wa Allah wa nan biyu na faɗa ina so a ban ɗariƙa kuma ina son a ban kabal sai ma ya dariya ita ɗariƙa kan ana ba da ita amma kabal kan sunan manzo Allah ce ta kowa da kowa ka kama kawai da yadda ake yi kuma shi ya koya min yadda ake ashe ya lura da ni sai in ɗora hagu akan dama shi ya zo ya ɗaura hannuna na dama ya ɗora a kan na gode Allah da wani yake cewa annabi ya yi masa ya yi masa haka rabbi Allah ta'ala an kuma shi ya ce min to karanta salatu fati na ci ai abun ba kyau irin ce wanda aka saba karanta cikin jama'a amma dai abu shi ya rubuta min salatu fati da na fako ya takardar dubbata suka yi tafiye tafiye to shi ya rubuta min salatu fati hannaiya da jawhara shi ya bani dariƙa na gode Allah to ana nan ana nan ba a daɗe ba wannan 1983 kenan 1983 aka yi wannan to ba a daɗe ba kuma shi tijjani su da zauta ya yi tarbiyya alhamdulillah saboda akwai yansu masu shirme sun fara zuwa suna faɗar maganganun shirme har wata rana aka faɗi wata magani kuma duk abin da na ji wajen malam zan yi abin ma kamar shirme ne kawai tijjani ya tambaye ni haka aka laƙanar wata jani wai waye ya hula kaga abin ba shirme ne wai waye ya hula kamar yaya waye ya hula me ɗinke a ayi ka je dai waye ya hula ai shi kenan Allah Allah nake su tsalilin bar wajen ai ina barin wajen kawai sai wajen mala zaure ya cika da manyan dattijan nan da manyan malamai ɗin nan kawai na zo ai dama mala amadu yana cewa sannin ka muna so ka kwabo wata wasu ai kawai na ce mala ya tira na ce waye ya hula mala ya kalle ni ce ne ke nan haka na ce a ta jami'in sada zarta ne tambayin ya ce wai waye ya hula mala amadu ya yi dariya zafi ne da shi ba nonansa ake ji amma ya yi dariya ya yi dariya mala ya shiru dai sai da aka idar da karatu mala ce kai ka tafi gidan shehi ka same ni in ba wasa ba za a bata mun kai malam yana da izinin sa na tarbiyya da komai mukaddami ne na shehu mai hula amma kuma sai da shehu mai hula ya rasu radiyallahu an sannan ya soma ba da tarbiyya duk wanda zai kawo sai ce same shi gidan shehi to muka je da aka gama karatu suka gama karatu sannan aka yi fatiha sannan ya tura ni gashi zai yi tarbiyya sannan shehu mai hula ya mun fatiha da salatul fatiha na gode Allah sau mai hula mun fatiha da salatu fati ta tarbiya sannan mala ya zo ya tarbiyyantar da ni sai da na gama abin da na gama sannan ya ce kuma zuwa same shi sannan ya tura ne ci to gashi na ya gama sannan shau mai hula ya mun fatiha da salatu fati ko wukata tana nan fa in aka ji ka faɗi wata magana za a yanka ka fa a tsofaffi aka dinga dariya ai na fito tsofaffi ana ta shafa na ka ka gode wa Allah sai yayi wasa da kai radiyallahu ta'ala anhu to wannan kenan to bayan rasuwar shehu mai hula yana da hijab shi kuma wanda ya mai shi ko shehinsa da wanda ya yi komai a hannunsa shehu mai hula lallai ya yi karatun kawai bayan ya haddace qur'ani mahaddacin qur'ani ne ya zo yana ta rubuta shi ya dan yi karatun su kawai da ahalari wajen baban matarsa shehu malam yakub sannan tazana sallallahu ya gaya mun ya gaya masa cewa ya dan yi karatun kawaidi wajen kakanmu wanda ya haifi ubana shi kuma yace shi ya mar wani irin karatu kullun shafi ɗaya yake karanta masa sai ce ba na rike amma sai ce ba komai ka rike bari dai in gama yace ran da ya gama rannan ya ji duk wannan karatun ya zo rannan ya ji duk wannan karatun ya zo wannan sun ya nutsu da zalta ya gaya mu amma na ga takaddun kakanmu ko menene hannun sa hannun malami dan na taba dauko wata takarda sai malami na zo shiga malami ya gace ce kai zo gobe wannan takardar wannan ai rubutu na ne ina ka sami sai na ci a cikin kayan malami ce ya kwarai kuwa dindin ya sa na rubuta masa abubuwansa kuma shi ya ce da babana ya bar sallah haka ya bani in ci gaba ya bar masallaci da karantarwa da komai ya huta ya bani in ci gaba shi ya bada haka to radiyallahu ta'ala anhu. to to wannan kenan to bayan shi mai hula rasu shi ya ci gaba da karantarwa to shi ya ci gaba shi mai hula to bayan waɗannan guda biyu ya karatu wajen kwawa sai shi mai hula saboda suna zuwa wajen wani shehi da rasu na Qur'ani to shi ma shehu mai hula yana zuwa ya ji Qur'ani shi ma hafizin Qur'ani to shi ya hada su da shehu mai hula ya ce su fara ilimi to a hannun su suka karɓi ɗariƙa suka fara a hannun suka yi tarbiyya a hannun su suka zama abin da Allah ya ba su kuma shi ya kaddamar da su to har shehu mai hula ya rasu shi wannan shehi shehu malam isa ɓahun mata shi ya ci gaba da karantarwa a inda shehu mai hula ya ci gaba da karantarwa to bayan shehu mai hula ya rasu shehu sani kafan nan da ya wannan magana to ya aiko masa da ina ta kuka fikihu ya kare a Kano ilimi ya tafi tunda malam mai hula ya rasu amma tunda aka ce kai ka ci gaba da karantarwa to na san alheri yana nan karatu na nan komai na nan to ni ma na fito da littattafai na ka zo kai mun murada ka zo mu fara karatu ba zan iya tasowa ni in zo ba kaza kaza amma na fito da littattafai na kullum ka dinga biyowa mala aminu ya aiko akwai wani shehi mala aminu malami ne babba almajirin shehu sani kafan gaba to yana zuwa wajen malam ya karatu to shi ya aiko mala aminu ya zo ya gaya mala mala ya ce mala aminu ya ce wannan wasu irin magana ce ashe in zan biya wa shehu biyo in zan biya wa shehu sani kafan ga karatu ashe zan biya wa shehu mai hula karatu kenan ni wa shi ya ce wallahi shehu ya turo ni ni dai ba ruwana kuma ya ce ran ya shirya ranar laraba ka zo ce mala abin da ce ba zan iya ba ce ai da ce kana nan tafi suna da abun wasa ranar laraba da wata shige malam bai je ba asabar ya kuma aikowa yaya ya fito da littattafai yau na ga yaya na fito da littattafai mala ya ce a shi ba zai to a gaya masa wannan larabar ya zo ita ma ta shige zai zo ba asabar ya kuma mala ya ce mala aminu ka fashi ga maganan nan gaskiya ka je ka gaya wa shehi wallahi ba zan iya biya maka ashe zan biya wa shehu mai hula karatu in dai nace zan biya maka karatu ashe zan biya shehu mai hula karatu kaza kaza mala amina ya gaya masa yace to ka je ka tambaye shi da wace izaza da wace izaza malam shehu ya bashi malam mai hula ya bashi sai ya zo ya gaya masa yace to na gode Allah ne shi ya bani abin da ya shirya ce to duk abin da shehu ibrahim ya bani na bashi na yi masa ijaza ya ebo abubuwa mala aminu ya zo da su aka yi photostat din na photostat din ya je stam ya sa hannu ya komai duk ijaza duk abin da shehu ya gaya masa ya masa ya bashi rabi Allah ta'ala anhu to malam ya kwashi wanda zai kwasa suka je aka yi godiya aka yi abinsa sannan ya ce to al'ada duk abin da ya samu abokin samala ahmadu yana samu duk abin da shau mai hula ya bashi yana ba abokin samala ahmadu yana so in zai yi shau sani kafin gare wa shau mala ita shi ma ya yi masa shi ma ya yi mawa nan ijaza shau faruku yana jin haka yace ku yi wa Allah ku yi wa annabi dan sa rufa yace ni ma ku shigar da ni kaza kaza nan da nan mala ya ce to shi ma shau faruku shi ma sai ya ce kai kai kai kai wannan kanka shiga kai kai to Allah ce to shi ma yayi masa mala yace to shehi gaskiya an haƙiya mala amin da ake ka shi ma yace yayi masa haka da su su hudun nan to mun gode wa Allah to kuma kaga yanzu ma shi shi mala isa yana da ijaza guda biyu in ma yana da waɗansu ta wani waje to yana da ijaza shehu ibrahim radiyallahu anhu ta mubasharatan ta qur'ani kuma ta subu'u da ta shahari da ta wato wannan shehu ya yi masa radiyallahu anhu a maka shehu mudi salga radiyallahu ta'ala anhu shi ya tafi da su shehu mudi dama suna yin su hukum an gaya musu na shehu mai hula ya musu izini na shehu ibrahim ne kana kaza to su hukun nan takarar da tilawa sai shahari wannan da muke a ramadana sai shahari wannan da muke a ramadana to sai akwai wata wasilatul uzma wani irin sauka ce wajen sauka na wace wata hudu da kwana goma ake wata hudu da kwana wasilatul uzma to duk da wa'annan saukokin qur'ani to suka haɗu da shehu malam mudi sarga a a makka to suka tambaye shi shehu an ce shehu ya zo yace shehu ya zo yanzu yana ina yace shi ya aike ni ma yana otal kaza su to ma iya biyo kai ce kwarai kuma ku taho mu je sai mudi sarga ya tafi da su da malam namu da malam ahmadu da wani gwanin qur'ani mala ya ce babban munnar da suka yi zai faɗa shi wannan gwanin qur'anin abokinsu ne gwani sai dai ya ki karɓan faila saboda qur'ani yana ganin wace kana da qur'ani kuma za ka karɓi wani abu lokaci da ya ba ko duba eh tun wace ai ku dinga faɗa ai tun da ci gaba ake idan na gobe sai a ci gaba insha Allah fatiha da salatul fatih alhamdulillah ai abin daɗi ne da shi in aka bari kuma sai tsari ya